إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن لتطيب الخواطر أثرا كبيرا وفعالا على النفوس فكم تدخل الكلمة الحانية من السعادة على امرأة عجوز فتترجم تلك السعادة بدعوات صادقة خالصة وكم تمسح على رأس طفل يتيم حزين ويذكر لك هذا الموقف طوال عمره ويظل يدعو لك مدة حياتي وكم تقف إلى جانب أخيك وتصبره على فقد حبيب له أو عزيز لديه فلا ينسى لك ذلك الموقف والنفس مجبولة على حب من أحسن إليها فهجروا هذا الأدب الرفيع الإسلامي يزيد من مصاب أهل الابتلاء ويذهب الألفة والمحبة بين الناس ويفوت على المسلم من الثواب والأجر الشيء الكثير فعلينا أن نقوم بمثل هذه الأخلاق الطيبة التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى وعلينا أن نتخلى عن الأخلاق التي تبعدنا عن الله تبارك وتعالى وبجانب هذا الخلق الكريم هناك خلق ذميم على خلاف الخلق الكريم فتجد بعض الناس الذين قست قلوبهم يفرحون ويضحكون لحدوث ضرر أو أذى لإخوانهم الذين لم يمسوهم بسوء أو أذى وهذا فيل ينافي تعليم الإسلام قال الله تبارك وتعالى والذين معه أشداء على الكفير رحماء بينهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ونرى في زماننا أناسا قست قلوبهم يجعلون من مآسي الناس ونكباتهم مجالا للضحك والسخرية بهؤلاء الذين هم إخوانهم من المسلمين وما ذلك يضحكون منهم ويستهزئون بما أصابهم الله تبارك وتعالى به ومن صور ذلك الفرح بإخفاق أولاد الجيران دراسيا فتجد بعض الناس يضحك ويفرح لأن ولد جاره أخفق دراسيا أو الفرح بتطاول أبناء بتطاول الأبناء على على السائق أو الخدم وتجده يفرح بذلك أو الفرح بمصائب زملاء العمل أو فرح المرأة بما يصيب أقارب زوجها أو فرح المرأة بما يصيب ضرتها أو فرح المرأة بما يصيب صديقتها فليحذر هؤلاء من مثل هذه الصفات الذبيبة فإنها صفة المنافقين قال الله تبارك وتعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله لقد قلنا إن من صفات المنافقين الفرح بما يصيب المؤمنين هكذا كان المنافقون لقد كان المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المؤمنين نصر وتأييد ساهم ذلك وإن أصابهم نصر في دين الله تبارك وتعالى أو كثر المسلمون وأعزوا وأصبحوا لهم أنصار كثيرون ذلك يسيئهم فأخبر الله تبارك وتعالى عنهم ذلك كذلك كانوا يفرحون بما يصيب المؤمنين من إدالة العدو عليهم إذا أديل عليهم العدو لما في ذلك لله تبارك وتعالى من الحكمة فالمنافقون يفرحون بذلك فأنت يا أخي المسلم إذا أصاب أخاك المسلم مصيبة أو بلاء أو أذى فعليك أن يسيء كذلك كما أنه يسيءه ذلك لا تفرح بذلك فإنك إذا فرحت بذلك فقد تشبهت بالمنافقين والله تبارك وتعالى نهانا عن التشبه بالمنافقين وحذرنا من النفاق والمنافقين ومن أوصافهم وصفاتهم فعلينا أن نحذر تلك الصفات الذميمة نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يعيننا على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا على التحلي بصفات المؤمنين الصادقين المتقين اللهم إنا على ذلك يا رب العالمين اللهم إذنا من صفات المنافقين الظالمين الكافرين إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة بالآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مسلمين مسني cewa wato dabi'a ta tausayi, ta jimami, ta juyayi, ta taya ɗan uwa bakin cikin da ya shiga, da kuma farin cikin da ya shiga a cikin shi yana da tasiri babba a cikin rayuwa. Yana ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin musulmi, domin sau da yawa kalma ta tausayi take shigar da farin ciki akan wata dattijuwa wata tsohuwar mace, wadda ta tsufa ta rade bata jerin wannan kalma daga al'umman musulmi ba, wasu da yawa kalma da za ka yi mata ta tausayi ta shigar da farin ciki, farin cikin da ita kuma saboda ta ji daɗi za ta yi maka addu'a. Addu'a ta gaskiya, saboda babu wanda ya kulawa da ita in ba kai ba, ba wanda ya lura da ita sai kai, saboda haka sakamakon haka za ta yi maka addu'a, kuma ta addu'a ba san tawa Allah yake karba ba. Za ta ma addu'a ta gaskiya za ta ma tsantsan addu'a, kaga in ka samu wato wannan addu'a da ta yi maka, to kai shi kenan komi naka ya zo ƙarshe, duk wata wahala Allah ya ɗauke maka. sakamakon ka tausaya duk wanda ya tausaya Allah zai tausaya mishi to ka tausaya ita kuma baiwa Allah ta shagalta da yin addu'a gare ka kaga ai ne ka samu babban alheri kuma ko da ma addu'a ba ta same ka ba kai wani babban aiki da Allah subhanahu wataala yake so so nawa zaka zo ka shafi kan yaro karami maraya wanda ya cika da bakin ciki ya zanki tuna wannan matsayin naka tsawon rayuwar shi ya tsaya ya ta yi maka addu'a kowane lokaci ya tuna ka saboda babu wanda ya zo ya shafi kan shi babu wanda ya zo ya kula da shi babu wanda ya damu da damuwar shi sai kai to da duk muna damuwa da damuwar junan mu ya muke gani da duk bakin ciki da duk damuwa duk za ta dauke a cikin rayuwar mu so nawa za ka tsayawa tare da wani dan uwanka wanda wata musiba ta same shi ka zo ka tsaya tare da shi saboda ya rasa wani masoyin shi ko ya rasa wani mai daraja a wurin shi kaga wannan matsayin naka ba zai taba mantawa da shi ba har abada kullun zai zanki tunawa saboda ni ya shiga wani yanayi ba wanda ya tausaya mishi ba wanda yayi jimamin abin da yake cikin shi in ba kai ba saboda haka kai ma ba zai taba mantawa da kai ba zai ta maka addu'a ya ta maka fatan alheri kuma ka shigar da kwanciyar hankali ka shigar da farin ciki a cikin rayuwar shi kai ma Allah subhanahu wataala haka za yi maka saboda mi saboda rayuka Allah ta'ala ya halice su akan son wanda yake kyautatawa zuwa gare su duk wanda yake kyautata ma zaka ji kana kaunar shi kana son shi kana jin dadin ganin shi kana fatan alkhairi gare shi in dai ba Allah subhanahu wataala ya tarrabe ka da wata lalatatta zuciya ba akwai mutane da yawa wanda masu musu alheri so suke Allah ya kawo karshen su so suke su game da wata musiba saboda hasara saboda bakin ciki saboda keta saboda wannan matsayin da suke kan shi ba su so so suke a ce wannan matsayi nasu amma yan kaɗan ne cikin mutane cikin mutum goma da zaka kyautata ma watakila a samu mutum ɗaya wanda yake da irin wannan muguwar ɗabi'a amma galibin mutane duk wanda kake kyautata mai yana son ka yana son alheri duk lokacin da ya ji wani abu ya same ka mara daɗi sai ji kamar shi ne ya saba kamar shi abin ya sama yana bakin ciki yana jin yana jin zafin wannan abu to saboda haka kenan ire-iren waɗannan dabi'u suna taimakawa a cikin rayuwa saboda ka kaurace mai irin waɗannan dabi'u su suke kara musibu ga ainihi mabuta musibin da Allah subhanahu wataala jarrabe su da musibin sa'annan kuma suna tafiyar da haɗin kan juna da kuma soyayya tsakanin mutane suna kawo kiyayya suna kawo gaba suna kawo tashin hankali tsakanin al'umma idan musiba ta samu mutum ba damu da shi ba yanzu musiba za ta samu bawan Allah wanda ba ya da komi komi ba ya da kaga an kasa wanda zai taimaka mashi misali ko a zuwa sace mai kayan shi gaba daya a zuwa kwashe su baya garin ko ya je ya dawo irin mutanen da suke gefen gari ko kuma sabon unguwannin da babu mutane ko kuma gobara ce za yi dan abin da ke gare dan shafan shi duk kayan shafan gaba ɗaya ba su da jika 300 ko 500 shikenan sai ya koma yawo ya koma zaman maza ana kallon shi babu wanda zai tausaya mashi ba wanda zai tallafa mashi ba wanda zai dan samu ko wani dan abu ya sa ya dan dawo wurin da yake sana'a ya rike mutuncin shi ya zanna sai a kyala mutum ya ta gararan ba har sai ya hakura har sai ya koma dan bara dan maula ana kallon shi a lokacin da zaka ga wani musiba ta same shi mai karfi ne mawadaci ne mawadata su yi ta tara mai kudi kasa wannan ba dan Allah akai ba inda dan Allah akai a mai karfi a kara mai karfi saboda bai bukata wannan taimakon naku amma ku ta kawo kuna bashi to wannan yana daga cikin abin da yake kawo gushewar kauna da haɗin kai tsakanin mutane da kuma keta da bakin ciki tsakanin mutane sai zama muna rayuwa ne kamar mu ba musulmi ba kamar ba yan uwan juna ba sa'an nan kuma irin rishin taimako ɗin nan ga mutanen da musiba ta same su yana daga cikin abin da yake sa musulmi ya rasa lada mai ɗimbin yawa wurin Allah subhanahu wata'ala. Sauraka dole mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu ɗabi'antu da wannan ɗabi'a mai kyawu mu rabu da muguwar ɗabi'a wadda ba ta da kyawu. Ga wannan ɗabi'a mai kyawu akasinta kuma akwai wata ɗabi'a ta wasu mutane waɗanda zukatansu sun kekashi, zukatansu sun bushe, za ka ga suna murna suna farin ciki da ainihi wani abu na cuta ko na cutarwa ko na damuwa da ya samu ‘yan uwansu musulmi wanda wannan abin da ya samu ‘yan uwan nasu so ‘yan uwan nasu ba cutar da su suka yi ba ba suna murna tun da kuma kuma ga ku an muku ba an rama mu a haka kawai ka zanke murna saboda dan uwanka ya shiga wani yanayi mara daɗi wanda su waɗannan mutanen da suka shiga wannan yanayi wanda ba ya da daɗi ba su cutar da su da wata cuta ba ko kuma wata cutarwa ba mu sani irin wannan aiki da wasu daga cikin mu suke yi irin wannan aikin ya saba ma karantarwa ta addinin musulunci ya saba ma koyarwa Allah ya saba ma koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala yace wallazina ma'ahu wadanda ke tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ashidda'u 'alal kuffari masu tsananin kiyayya da gaba ne ga kafirai ruhama'u bainahum amma Allah ta'ala yace masu tausayi ne tsakaninsu to kaga musulmi tausaya ma musulmi yake ba tsananta ma musulmi yake ba matsa mashi yake ba ba so yake ga karshen shi ba ba so yake ga bayan shi ba ba so yake shiga uku ba ya shiga halin kakanika ya koma gefe yana murna yana farin ciki ba musulmi tausayin musulmi yake yi muna rayuwa kai ka ce tsakanin kafirai da musulmi muke rayuwa yan uwantaka da kauna da soyayya da tausayin da Allah subhanahu wataala duk ya kamanta mu da shi duk labaran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu game da haka rayuwar masu imani take duk ba haka muke ba yawancin rayuwar mu ba haka muke ba muna ainihin tsananin kiyayya tsananin gaba da nuna keta tsakanin mu wannan kuma ya saba mu koyarwa Allah subhanahu wataala Allah ya ce musulmi tsakanin su ba tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashi alkiyama in dai na kwarai ne to zaka same su kiyayyar su da kafirai ne amma soyayyar su da tausayin su da jin kansu da taimakon su da yana karewa akan wa yana karewa tsakaninsu masu imani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace dayan ku ba zai kasance mai imani ba har sai ya so ma kanshi irin abin da yake so ma dan uwan shi ko sai ya so ma dan uwan shi irin abin da yake so ma kanshi wannan ita ce alama ta imani cikakke ka so ma dan uwanka irin abin da kake so ma kanka duk ci gaba duk abin da kake so na rayuwa ka ji daɗi ka yi walwala ka samu haɓakan arziki da tattalin arziki ka samu nutsuwa da farin ciki da kwanciyar hankali ka so ma dan uwanka musulmi haka wannan shine imani shi yake nuna ka san ya kamata Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwa mu'mine ba kawai ɗan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum ku sasanta zakanin ɗan uwanku wattaqullah Allah ya ce kai ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun in kuna so ku samu rahama Allah subhanahu wataala to ku tausaya tsakaninku arrahimuna yarhamuhumur rahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masu rahama Allah mai rahama yake masu rahama irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya ma wanda ke dolan kasa wanda ke sama Allah subhanahu wataala sai ya tausaya muku saboda haka Allah ta'ala yana tausaya ma masu tausayi ne a cikin bayin shi kadai waɗanda ba su da tausayi zukatansu sun kekashe to Allah subhanahu wataala ba ruwan su ba abin da za su samu wurin Allah saboda ba su nuna yan uwantaka ta tsakaninsu da Allah tsakaninsu da yanguwansu masu imani ba. Sauraka za ka samu wasu mutane a zamanin nan, zukatan sun riga sun kai kashi, sun maida jarabawan da Allah subhanahu wataala da walalin da ya jarrabu bayan Allah abin dariya abin izgili ga waɗanda Allah ya jarraba da abin. Daga cikin abubuwan da ke nuna wannan, ɗan makwabcinka idan aka yi jarabawa bai ci ba baka damuwa, saboda ba ɗanka ba ne, sai ma ka yi ta jin daɗi saboda kana ganin in ya ci jarabawan nan ƙara gusa zai in ya ƙara gusa ma ya ƙara ci to wata rana dai babban ma'aikaci zai zama gidan nan nasa yana iya sauya musu shi sun hita daga matsalolin rayuwa zai sai musu mota ko moto ko kuma abinci shi duk dai matsalar rayuwa duk sun takau daga barin su sakamakon haka sai ka zan jin daɗi yadda ɗiyanmu suka zanna kai ma haka zaka zo ka zanna ba inda zaka tafiya to akwai masu irin wannan suna farin ciki saboda dan makwabcinsu bai ce jaraba ba ko kuma dan makwabcin ya farfado da tattalin arziki na neman kuɗi abin ya lalace ya gamu da yan bugi sun kwace kuɗin ko barayi sun zo sun sace kuɗin ko gobara ta kona kuɗin dukiyar gaba ɗaya babu ita sai mutum zaki jin daɗi ko da bai gwadi ba a ran shi yana jin daɗi yana madalla madalla madalla Allah ma ya ƙara kaga wannan bai kamata ba ko kuma mutum ya zo ya zanki murna yana farin ciki saboda yaran gida sun rena direban gida ko yaran gida sun rena ma'aikatan gida ya san jin daɗi yana cikin yan gida yake yana jin daɗi ana ma ma'aikatan gidan wulakanci ana musu cin fuska ana musu cin mutunci shi kuma yana murna yana jin daɗi ko kuma a wurin aiki ne ɗaya daga cikin abokan aikin ka Allah ta'ala zai jarrabe shi da wani bala'i kai ta murna kai ta jin daɗi saboda ya samu kariya ko dai ya kakkare ko ya toyi ko kuma wata musiba ta same shi saboda haka ba zai zaki zuwa wurin aiki ba yanzu kai za a dora wurin sai kai ta jin daɗi kayan ya zo dai kai ma kayi naka kana murna baka damu da wahalar da Allah ta'ala ya jarrabe wannan abokin aikinka da shi ba ko kuma mace ta zaki farin ciki tana murna da musibar da ta samu ɗaya daga cikin ‘yan uwan mijinta, wanda tana yi wa mijinta yana yawan sauraren shi yana gaya mai gaskiya kuma yana aiki da gaskiyar da yake gaya mashi. To yanzu tun da ya ya samu wata musiba bai ma san inda yake ba, shahewan ɓarin jiki ya same shi, gaba ɗaya ɓarin jikin shi ko jikin duka ya lalace, bakin ya rike bai iya magana sai ta yi ta murna. Da ce yanzu mun ga wanda za a sauraren maganar shi. cikin daɗi ko kuma a'a kishiyar ta ce za ta fara cikin wata musiba ta ta murna tana jin daɗi idan kishiyar ta ta yi ragon kaya sai ta jin daɗi tana murna tana farin ciki tana Allah ya ƙara ai in dai nan gidan ne ba za ki haihu ba wannan ba da biya bace ta musulmi ko kuma a'a a bike ta aka saka wadda ta so ta auri wannan mijin ba ta samu dama ba kawarta ta auri wannan mijin to an sake ta sai ta murna tana jin daɗi ai tun da bai aure ni ba ke ma ba za ki zanna gidan ba irayen waɗannan abubuwa da suna nan tare da mu mu sani cewa waɗannan sifofi sifofi ne na munafukai Allah ta'ala ya ce in tamsaskum hasanatun tasuhum munafukai su ne waɗanda idan abu mai kyawu mai daɗi ya same ku sai ya bata musu rai wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha idan kuma mummuna abu ya same ku sai su ta barin ciki suna tsallo suna jin daɗi da wannan Allah ta ce wa in tasbiru in kuka yi hakuri da waɗannan mugayen dabi'u na munafukai wa tattaku kuka ji tsoron Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a wato kaidin su ba za su cuta muku da komai ba inna Allah bima ya'maluna muhit lalle Allah subhanahu wataala masani ne game da duk abin da munafukan nan suke aikatawa saboda haka ba dabi'a bace mai kyau munafukai ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan cin nasara da ci gaba da ƙarfin gwiwa da kuma yawa da ƙarfin mataimaka ya samu mumine sai wanda ya ɓata musu rai idan kuma wato aka samu cikas aka samu kare a gaban kafare kafare suka ci nasara akan masu imani shikenan duk wannan sai ya faranta musu rai kaga suna tsallo suna murna suna jin daɗi to kaga me bambancin wancan da wannan Allah subhanahu wataala so yake gaba daya mu zamanto ƴan uwan juna mu zamanto makamnatin juna mu zamanto masoyan juna saboda haka iralan waɗancan ɗabi'u masu kyawu suna daga cikin abin da suke kawo kwanciya hankali da zaman lafiya da haɓakar tattalin arziki da ita kanta lafiya ɗin da ɗaukakan addinin musulunci duk suna sabuwa ne idan muna son junanmu in muna kin junanmu kuma to ba za mu samu ka wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi a cikin rayuwarmu ya ƙara tabbatar mana ɗabi'u masu kyawu ya ƙara taimakon mu akan ɗabi'antuwa da ɗabi'un mu ne masu tsoron Allah na gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga mugayen ɗabi'un munafikai azzalimai kafirai Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka mana karshen dukkan walalu gaba daya gaba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai gaba daya ya Allah Allah ka kawo mana karshen ta'addancin da yake faruwa a cikin kasashen mu ya Allah Allah ka kare mana dukiyoyin mu ya Allah Allah ka kare dukiyoyin mu ya Allah daga harara yan bindiga da yan ta'adda ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tsoron ka ya Allah Allah ka sa su ji tsoron ka ya Allah Allah ka sa su so talakawa ya Allah Allah ka sa su so kasar nan ta mu ya Allah Allah ka raba su da zalunci ya Allah Allah ka raba su da babakere ya Allah Allah ka raba su da abin da ba daidai ba ya Allah Allah ka hada su da adalci ka hada su da daidai ya Allah ka hada su da tausayin talakawa ya Allah Allah ka ba su mashawarta na gari ya Allah waɗanda za su ba su shawara ta kware akan ƙasar nan tamu da talakawan ƙasar nan tamu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah jami'an tsaron mu duk inda suke Allah ka kare mana su daga halara yan bindiga da yan ta'ada ya Allah Allah ka kara mana imani ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah Allah ka shiryar da su ya Allah karba su da mugayen dabi'u ya Allah karba su da mugayen halaye ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya asu lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka kara musulunci girma da daukaka Allah ka kara makafirci rushewa da wacewa ya Allah Allah muna hada ka da Yahudawa azzalumai ya Allah Yahudawa ƴan kaka gida ya Allah Allah muna hada ka da su ya Allah Allah kai masa abin da ya dace da su ya Allah Allah ka watsa su ka tarwatsa taron su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka raunana su ya Allah da su da makaman su gaba ɗaya ya Allah da su da waɗanda ke goya musu baya ya Allah da waɗanda suke kama musu ya Allah duka Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka ba musulunci girma da ɗaukaka ya Allah Allah ka ba kafirci rushewa da wacewa ya Allah sai a tsayar da sallah